ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake dawowa cikin darasi da muke gabatarwa a irin wannan lokaci bayan sallan asuba ta wannan rana alhamis mai albarka wanda yau yana daidai da 18 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da takwas yau ga watan januwari watan ɗaya hijiran miladiyan annabi isa ɗan maryam shekara 2026 wanda har yanzu muna karatu a cikin littafinmu na muhtasaru sayyidi abdurrahman al-akhdari wanda aka fi sa da ahallari wancan sati ko mu na baya mun gama magana akan duk abin da ya shafi at-tahara wal wudu duka tsarki da alula mun yi magana akan su yau wani abu daban zamu shiga sabo to a idan muka tuna wancan sati abin da muka yi magana a kan shi shi ne na waƙidul wudu abubuwan da suke warware alola in kai alola to sai suka faru to alolan ta ɓaci sai ka sake ta in za ka sake wata ibada shi ne muka samu akwai ahdathun da kuma asbab to shi alhadath ya kasu kashi biyu yan qasmul hadath ila qismai akwai hadathul asghar akwai kuma hadathul akbar akwai hadafi wanda yake babba wato akwai babban kari akwai karamin kari shi karamin kari hadathul asghar yurfa'u bi alwudu ana daga shi ne kawai da alola idza waqa'a idan ya faru idan aka samu hadathul asghar to kawai ana daga shi ne in akai alola ko akai tsarki shikenan ya tafi wa amma hadathul akbar amma shi kuma babban kari idza waqa'a idan ya auku to fala yurfa'u bi majarrad alwudu illa bil ghusl ba a daga shi da alula kadai ko da tsarki sai an yi wanka to shine abin da yau zamu shiga insha Allah tabaaraka ta'ala shine al-hadathul akbar babban hadasi in aka samu karin shi ake shine sai malam yace faslun wani fasali wannan asali khabaru mubtada mahdhufun li asali asali ya kamata ya zama to hadha faslun sai ya zama khabari da ko kuma mubtada da khabari tare to amma suna hazzafe shi saboda ka kaddara faslun yace wannan wani fasali ne na daban wanda ya raba wannan fasalin da wancan yace yajibul ghuslu min thalathati ashiya'in wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku idan abubuwa guda uku suka faru to wajibi ne su kai wanka abubuwa guda uku in suka faru ka ji da kyau to wajibi ne sai kai wanka shi yasa yace maka yajibul ghuslu min thalathati ashiya wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku kenan suka faru yace na farko aljanaba akwai janaba na biyu wal haidu da kuma jinin al'ada wan nifas na uku da kuma jinin biki wannan abu guda uku suka auku to dole sai an yi wanka to sai yace fal janabatu qismani to amma ita janaban nan wacce take wajabta wanka ta kaskashi bi ita ma yace kuma ɗayan daga cikin kashi biyun khurujul maniyi shine fitan mani a jikinka bilazzatin ta hanyar jin daɗi mu'tadatin wacce ake aka saba ko sababbiya yawa fitan mani da jin daɗi wacce take sababbiya hanyar jin daɗin fi naumin a cikin bacci aw yaqbatin ko kuma a farke bi jima'in da yin jima'i da sababin yin jima'i aw gairihi ko kuma wani jima'i na ɗaya kenan shine janaba kashi na ɗaya yace kashi na biyu kuma wasani magibul hashafati fil farj na biyu shine buyan hashafa buyan kan kaciya a cikin farji to idan wannan ya auku shi ma yana sabbaba yin wanka ya zama wajibi sai malam yace wa man ra'a fi manami'i duk wanda ya gani a cikin baccinsa yana cikin bacci sai ya ga ka annahu jami'u kamar yana yin jima'i yana saduwa da mace walam yakhruju min'u maniyun amma mani bai fita ba kawai gani yayi kamar yana tunda mafarki dama haka yake yace fala shay'a alaihi ba komai akan sa kawai gani yayi kamar yana yi da ya tashi sai ga ba abin da ya fita a jikin shi to fala shay'a alaihi ba komai ba wanka kenan shine nufi da fala shay'a alaihi wa man wajada fi thawbihi wanda bi ya samu a jikin ko a cikin tufafinsa maniyan yabisan mani bushashe la yadri mata asabahu bai san lokacin da manin ya same shi ba kawai ganin sai ya bushe a jikinsa irtasala to sai ya yi wanka ya kuma wanke wannan manin da ya ganin wa a'ada ma salla ya kuma maimaita ya maida sallah wacce ya sallata duk sallolin da ya sallata sai ya maimaita su min akhiri naumatin daga ƙarshen baccinsa da yayi na mahafihi da ya bacci a cikin wannan tufafin to na farko kenan wannan shine tarjama to mala yace yajibul ghusl min thalathati ashiya wanka yana wajaba akan abubuwa guda uku sai farko sai ka maka janaba saboda al-aslu wanka abu ne wanda yake mashru fil kitabi was sunna wal jima' a ƙur'ani da hadisi an shar'anta yin wanka misali ka ɗauka a ƙur'ani a cikin suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la julban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu yawa Allah ya ce ya kun da kuka imani kar ku kusaci sallah kuna cikin maye ba ku san me kuke faɗa ba ɗaya daga cikin ayoyi wanda aka dinga tadarruji wajen saukar da haramta giya kenan yawa to sai Allah ya ce kar ku kusaci sallah idan kuna cikin maye a hatta ta'lamu ma taqulun sai kun san me kuke fada saboda mutum da yake cikin maye bai san me yake fada ba hauka yake fada wala junuban hakanan mai janaba shi ma kare ku saci sallah wasu malaman tafsiri suka fassara da as-sala anan a makanu salam masallaci yawa kar ku saci sallah kar ku je masallaci kuna halin janaba illa abiri sabilin sai dai wanda yake ketara hanya masallacin ne dole sai ya bi ta masallacin ya wuce ya shi wuce hanyar shi to babu laifi wannan to wannan kaga yana sabbaba maka kenan idan janaba ta auku dole sai kai wanka saboda gashi wala junban illa abiri sabilin hatta tagtasilu har sai kun yi wanka sannan ga aya har yanzu a cikin suratul maida Allah tabaraka taala ta kace cewa ko in kuntum junuban fatahharu bari mu dauko tsakin kawai wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance kuna cikin janaba to ku yi tsarki at-tahara adan abin da ake nufi al-iktisal shine wanka yawa domin ma'anan tahara يشمل الوضوء والطهارة ويشمل الغسل an ce a tahara ya kunshi yin tsarki da ruwa ka je ka wanke abin da ka fitar a jikinka ya kunshi alola ya kunshi wanka duk ana kiran shi a tahara to kaga wannan yana gwada maka cewa janaban nan in kai ta wajibi ne kenan kai wanka shi sai aljanaba na farko janaba kaga waɗannan ayi sannan ga hadisan manzon Allah sallama da dama su ma sun zo su suna nuna maka cewa idan janaba ya auku dole sai kayi wanka to shi sai ya ce maka aljanaba shi janaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya sanya wanda duk yake yayi janaba to zai yi wanka sannan sai ya ce maka wal haidu haka dan al haid yawa al haid idan jinin al'ada ya zo mace za ta bar yin ibada ta bar sallah amma idan ya kare kuma dole ta sai ta yi wanka me yasa saboda ayar qur'ani cikin suratul baqara ko yas'aluna wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله تبارك وتعالى يأتي سنة تنبين كما زن الله دنغانا دا المحيض أي معنى وجن الآدم سنة تنبين كما دا جنن الآدم دول دسكي الآدم sai Allah ya ce ka ce musu fa'tazil nisa fil mahid ku nisanci mata ku bar mata lokacin da suke cikin jinin al'ada wala taqrabuhunna kar ku kusace su ma'ana wala tujami'uhunna kar ku jima'i da su a cikin jinin al'ada haramun ne hatta ya tahurna har sai jinin ya tsaya sun yi tsarki sai Allah ce fa idza tatahharna in suka yi tsarki suka yi wanka to fatuhunna sai ku zo musu min haythu amarakumullah ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku ku zo musu banda zuwa ta dubura ku zo musu ta yadda Allah ya umarce ku to kaga wannan yana gwada maka cewa shi ma alhaidu al'amari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni sai an yi wanka saboda ya ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu at-tahara anan al-ghusl to sannan ga hadisai da suka zo shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya nuna cewa idan mutum dauki misali hadisin na Aisha misali hadisin na Aisha radiyallahu anha Allah ya karama da akan hadisin Fatima bintu Abi Ubaysh tace kana tustahab Fatima bintu Abi Ubaysh tana ta jinin ciwo istihaba tana jinin ciwo to shine fasalat annabi sallallahu alaihi wasallam tambayi manzon Allah an zalik game da hakan ko za ta barin sallah sai annabi ya ce maka ya ce mata zalika irqun wannan jinin da yake fito miki na ciwo ba jinin al'ada bane jini ne daga jijiya na ciwo ne walakin sai dai idza aqbalat alhayda idan al'ada ta zo miki fa da'i sala sai ki bar yin sallah kina cikin jinin ciwon sai kwanakin ki na al'ada suka zo miki to sai ki tsaye da sallah wa idza adbara idan suka bada ba ko idza adbarat idan suka bada baya faghtasili wa salli sai ki wanka ki ci gaba da yin sallah ma'ana ki ci gaba da yin ibada saboda shi al'asiru damul isti'ada la yamna usala ko la yahrumu usala yawa shi jinin jinin ciwo baya hana sallah baya haramta sallah ana yin sallah da jinin ciwo amma jinin al'ada yana haramtawa saboda ga aya da muka karanta to amma annabi sai ya ce mata to sai ki bari in sallah idan jini idan kwanakin ki na al'ada suka fuskanto miki kina cikin jinin ciwon amma an suka tafi sai na tasiri sai ki wanka wa salli ki sallah ki ci gaba da yin sallah haka ya faɗa ma wannan mata Fatima binti Abi Hubaysh to kaga kenan na gwada maka hadisi ma jinin wanka akan alhaidu abu ne wanda yake amrun mashru ko kuma amrun ma'mur an yi umarni da shi manzon Allah sannan sai an-nifas jinin biki shi ma haka yazo a cikin hadisin wata mata ko asma ina jin bambanta ba ɗaya daga cikin matan sayyidina abubakar ta samu aihuwa ana ana a wajen lokacin ma ana tahta shajara sai ta haihu to shine sai manzon Allah ya ce umarci mata ya ce ku ce mata idan ta gama jinin nifasin nata sai ta yi wanka idan ta yi wanka sai ta sake mai da wato ihraminta tunda ana ai tunda an yi shi wannan abin da ya faru asali za ta tafi aikin haji ne sai aka hana su ko yawwa da aka hana su fa in husirtum fa masyatum al hadishi sai aka hana su to anan suka yi tahalluli suka yi yanka suka yi aski suka yi sauransu a iya wannan ba su shiga garin makka ba sun yi aikin haji a wannan shekaran shekara ta shida bayan hijira to shine sai annabi ya ce ku ce mata in ta gama ta yi wanka sai ta sake mai da ihraminta to kaga shi ma annabi ya umarni da mai jinin nifasi mai jinin biki in ta gama sai ta yi wanka ita ma domin shi jinin biki duk hukuncin da yake kan jinin al'ada yana kan jinin biki yawwa yan kaɗan abubuwa kaɗan ne ya raba su amma duk hukuncin su wannan ijma'i ne na sahabbai haka ibn al-munzir ya ce sahabbai sun ijma'i hukuncin jinin biki hukuncin jinin al'ada sawa'un bi sawa haka suka ce yawa to sai dai ɗan wasu abubuwa kaɗan to shine sai malam sai ta maka fal janabatu qismani janaban nan da aka maka magana ta kaskashi biyu da farko kaji yace ahaduhuma ɗayan su khurujul maniyyi akwai fitan mani bi lazzatin da jin daɗi mu'tadatin sababbiya wacce aka saba a fitar a ji daɗi fi naumin a cikin bacci kaga wannan mafarki ke yawa a cikin bacci sai kai mafarki sai mani ya fita da wannan labudda wanka ya kama ka au yaqadatin ko kuma a farke bijma'in ta yin jima'i au gairihi ko kuma wani yin jima'i amma dai an sabab fitan mani to wanka shi ma ya zama dole shi wannan khurujul mani bi lazza mu'tada shine idan mutum ya kwanta ko kuma ya tsinci kansa a yayi mafarki sai ya fitar da mani to dole sai yayi wanka wannan haka yake hadisi wanda yake ingantaccen hadisi annabi yana cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake yana Muslim nabi yana cewa innamal ma bil ma innamal ma'u bil ma iyakaci ana amfani da ruwa ai wanka ne idan ruwa ya fita suka ce wannan shine al-ma'ul awwal ruwan farko ana amfani da ruwa ne idan ruwa ya fita ma'ana ruwan farko shine ruwan wanka al-ma innamal ma'u ana amfani da ruwa ne ruwan wanka kenan bil ma idan ruwa ya fita ruwa na biyu kuma shine ruwan mani idan ya fita to za a amfani da shi amka wannan kenan yana guda maka mafarki wanda yake kawi har ka fitar da mani to sai kai wanka ka wanke shi sannan sai malam sai ya ce au yaqdatin ko kuma a farke kai fitar da mani bi jima'in ta hanyar mayin jima'i yawa sexual intercourse to wannan fitar da shi da kai yana sababa maka shi ma dole sai kai wanka wajibi domin wannan kan kaga a farke ma kuma da jima'i to shi kuma hadisai guda biyu sun zo hadisi na daya na abi hurairah hadisi ne na biyu na ina na Aisha radiyallahu anha radiyallahu anhum gaba ɗayan su hadisin Abu Uraira annabi yana cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma ja'adaha afaqad wajaba al-ghusl anazala am lam aw lam yanzil ko anazala aw lam yanzil nabi yana cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba' idan ya zauna a tsakanin sassan jikinta guda hudu thumma jahada sannan ya wahalar da ita ya kai iya kokarinsa a kanta faqad wajaba al-ghusl to wanka ya wajaba anazala mani ya fita ya sauka aulan yanzu ko bai sauka ba ko bai sauka ba wannan wajibi ne sai wanka idan mutum ya kwanta da mace to dole shi sai yayi wanka anazala wannan wannan hadisi ne na Abi Hurairah yana cikin Muslim shi ma sannan hadisi na Aisha ita kuma tana cewa manzon Allah ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba' ومس الختان الختان فقد وجب الغسل dan ya zauna a tsakanin sassanta guda hudu sannan kaciya ya taba kaciya to shi ma yana wajabta wanka dole wannan shi ma dole shi yasa ai in ka duba nabi sai malamin ce maka maghibul hashafati fil farj buyan hashafa a cikin farji ma'ana kan kaciya shine al hashaf to ya buya a cikin farjin mace to idan ya riga ya shiga babu maganar sai an yi mani ko ba yi ba dole kai wanka ya wajaba wannan shi wajibi ne wajibi ne idan da ka sa ka fitar to ko a- mani an yi inzali an yi discharging ko ba a yi discharging komai ba to sai an yi wanka wannan shi dole ne haka hadisan na haka suke gudawa kuma wannan maganar haka tace gudawa wallahu a'lam wannan maganar mun gama su sai mala yace wa man ra'a fi manamihi wanda ya gani a cikin baccinsa ka annahu yujami'u kamar yana jima'i da mace misali yawa yana tare da mace amma da ya gama ya tashi ya bar baccin walam yakhruju minhu maniyun amma sai gama ni bai fita masa ba kawai ya tashi haka sai gaba komai da ya fita fala shay alaihi ba komai akan sa shi yasa wannan hukuncin kaga ka hada shi da wancan hukuncin farkon yawa khurujul mani bi ladhatin fi nawmin ko a- mu'tadatin fi nawmin aw yaqdatin idan mutum ya kwanta sai mafarki sai kuma ya tashi gaba abin da ya fita a jikinsa shikenan ba komai akan sa ba komai ba wankan da zai ba komai da zai amma sai malam sai kawo wata magana waman waje da fi thawbihi wanda ya samu ya gani a jikin tufafinsa maniyan ya bi san mani wanda yake bushashe la yadri bai san mata asabahu yaushe wannan manin ya same shi ba kawai ganin sai yana tafiya kawai da rana ko da azar ko da la'asar kawai sai ga mani bushashe inda ya tabbata manzon Allah sallama na Aisha ta kan ga mani a jikin tufafinsa tace bushashe ba fa hukku sai in kankare shi wani wujin tace fa aqribuhu sai in goge shi wani ma ta gani ma danye ma ta katse shi duk ta wannan hadisai duk sun inganta dobe irin su bulugul maram duk hadisai sun zo inganta tu bukhari da muslim to mutum sai ga wannan amma la yadri mata asabu bai san yaushe mani ya same shi ba to in ta sala na farko zai wanke manin jikin shan da ya gani sannan zai yi wanka wa a'adana sallamin akhiri naumatin namaha fihi sannan zai maimaita sallar da ya sallata da wannan tufafin duk sallar da ya sallata da wannan tufafin to sai ya maimaita sallar ya wanke wajen sannan ya maimaita sallar da ya sallata da wannan tufafin amma zai duba karshen baccinsa yanzu misali bari ne wani misali kare kawai mutum ne ya yi asuban nan ya tashi abinsa ya tafi sai can wajen sha ɗaya sai ga tufa a mani a jikin tufafinsa kuma ya yarda ya asuba kuma ya san bai sake koma bacci bayan ya yi a sallar asuba ba to kaga sai ya wanke wannan wajen manin ya yi wanka ya sake sallar asuba saboda ƙarshen baccin da ya da wannan tufafin a ji da kyau fa sharaɗin shi ne da wannan tufafin ƙarshen baccin da kai a cikin wannan tufafin ka gani to da shi za ka yi hukunci ka sake sallar da kai to saboda ƙarshen baccin da ya da wannan tufafin shi ne kawai iya sallar da ita ce ta asuba to kaga zai wanke wajen sannan kuma sai ya maimaita sallar asuba misali amma bai tashi gani ba misali sai can yamma ya yi azhar ya yi la'asar kuma ya tabbatar bai sa- bai taɓa yin bai sake wani bacci ba tun da ya tashi da asuba yana ta tajawurinsa na rayuwa yana ta neman abincinsa talabul ma'isha da sauransu kawai sai ya gani can wajen yamma to kaga wannan kuma da kayan shi yayi bacci to wannan yana sabbaba masa dole sai ya sake maimaita sallar asuba azhar da asar Mm, haka ne ya san karshen baccin da ya wannan tufafin shine asuba amma misali idan da san yayi wani baccin bayan asuba to sai ya dauka wannan baccin ne abin ya faru da shi shikenan ka wannan shine kawai abin kiyasi ne kawai ijtihadi an fahimta shi kuma wannan akwai wani asari ne na sayyidina Umar in kuka duba wani asari ne ya zo a cikin muwadda muwadda Imam Malik yace a sayyidina Umar wata ne ya yi sallar asuba wa mutane to da yayi sallar asuba sai ya sammako zuwa wata gonarsa can wata gonarsa da yake da shi ya ce kawai yana cikin gonarsa sai yana sai ga wani t- mani a jikin tufafin shi bushashe to sai ya wanke wajen ya yi wanka kuma ya sake sallar da ya sallata ina mamun shi mamun shi sallar su sahiha sallar su ta inganta saboda shi ba abin da ya taɓa su shi ne abin ya taɓa shi yawa ba abin da zai taɓa sallar mamu idan sallar liman ta samu tas- tasgaro da wannan shi ne da wannan shi ne dalilin da ya sa aka fara maka wannan wannan wazi ba wani ba na ganin akwai wani abu mai iskari a nan sai ce faslun zai dan gurguje wani fasali ko fara'idul gusli malam ya raba su ne amma duk kusan tare suke tafiya kawai ba wani abu bane tunda ya gama bayani akan me wankan to yanzu kuma zai faɗa maka me wajiban wankan sunnonin wankan mustahabban wankan yace wani fasali fara'idul gusli na farillan wanka idan wankan ya auku to akwai farilla da ake so ka gane wajibi ne in babu wannan wajiban wankan bai yi ba sai ce an niyatu inda shuru na farko dai idan za ka yi wankan ka yi niyya lokacin fara wankan yawa yin niyya lokacin da zaka fara wankan naka shigi wankan sai kai niyya ita kuma niyya ba komai bane kawai shine azmul qalbi ar-raf'i hadath al-akbar bil ittisal kawai ka dauki himma a zuciyarka kai azama wajen zaka daga hadasi babba ta hanyar wanka kawai shine niyya ka ji a ranka mun yi magana a lokacin da muka zo magana akan a- a- alola yawa mun yi magana akan niyya babu wani aiki dole sai da niyya inna a'malu bin niyyat so da ka yin niyya lokacin zaka fara wankan wajibi ne babu wani aiki babu niyya wal fawru da kuma gaggautawa shi ma mun yi magana an tuna a baya musan magana zaka dauka shine babu bata lokaci yawa lokaci guda zaka in ka tashi sai kai shi lokaci daya ba za ka fara kuma ka zo ka yanke a ba a yankewa idan ba da wani uzuri ba suka ce idan akwai wani uzuri dan kadan misali ruwanka ya kare a'a misali an samu ko a famfo ne kake ko a shawa misali sai shawan kuma sai ta tsaya to za ka yi dan jira a kawo maka kuri makamancin haka duba laifi wannan wannan al'udhur ne al'udhur ne yawa uzuri ne ya fujiro amma bai gaire uzurin ka fara kuma sai ka yanke kai wani damuwan ka da a wannan la yajuz bai halatta ba waddalku sai cuccudawa wannan shi kuma ya zo hadisin da na Aisha shi ma ta kawo hadisi wanda yake muttafaqun alai na Aisha tana cewa manzo Allah sallama ya koya mata wanka thumma amaraha an tudrika sannan ya umarci ta dinga cuccudawa wa tattabi'a bi yadiha min kulli shay yawa tace ta dinga bibiya da hannunta ko ina a jikinta la yamassuhul ma wanda ruwa bai taba wajen ba gurin da ruwa bai taba ba ta bi da hannunta ta ta bi da harinta ta sassa ta sassa haka tace annabi ya koya mata nana Aisha radiyallahu anha kaga wannan ina so ya guda maka ya kamata ka karantar da matarka ba wai zaman kawai ba ka dinga bincikanta lokaci bayan lokaci ta ma iya wannan wankan kuwa ka koya mata bata iya ba manzo Allah haka ya koya mana Aisha sannan wal umum da kuma game jiki da ruwa al umum jikinka ka gama shi da ruwa gaba ba gunda zaka bari a wanka yawa ba gunda zaka bari ko ina sai ka tabbatar ruwa ya samu Aisha sai ya ce mata ta bi da hannunta duk gunda san ruwa bai taba ba to ta shashafe shi ta taba shi da da cicciɗe shi wannan shine wajiban wanka wannan dai a wanka wajibi ne kai wannan anniya wal fawr wal dalq wal umum wannan sune faraidul ghusl muje wa sunnanuhu sunnanun wanka abin da yake sunna ne a wanka kai shi yace ghuslul yadaini ila al quwai shine wanke hannu zuwa wuyan hannu ku ko nan wuyan hannu wuyan hannunka wankewa da zaka yi daya biyan nan ka wanke shi ya ce kalwudu kamar yadda kake yin alula haka za ka yi a wankan wal madmadatu da kuma kuskuren baki ka kukure bakin ka wani sun sha sheka ruwa wani sun sar da fatoshin ka sheka shi ma duk sunna ne a cikin wanka wa gisru simakhil udnain da kuma wanke cikin kunne simakh ciki in baka san me ya cikin kunne bai ce wayya thaqlatu dakhila fi ras shine wannan ramin da yake cikin kai shine ma'anan simakh din yawa ba wai wannan din shine simak din ba ciki wannan ramin da yake ciki shi ma sai ka saka hannunka ka wanke shi a lokacin alola na wankan janaba yace wa amma sahfatul udhnayn amma kaga fatin yawa kaga fatin ba cikin ba kenan to fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha yana wajaba wajibi ne ka wanke cikin nan din da kuma nan din nan din fatan nan wajen da kuma nan din wancan kuma simakil udhnayn cikin wannan ramin shi ake magana an gane ko to wannan shine shi ma wannan haka yazo ya zo a hadisan manzon Allah sallama ka dauki misali a wankan da nana maimuna ta kawo matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama nana maimuna ta kawo wankan manzon Allah cikakke idan kana so ko a umda ka koma hadisin ya zo yana da tsaho gaba bayan gaba haka ta yi shi bi tafsil yau ala tafsil haka ta yi shi a fayyace gaba bayan gaba yayi kaza yayi kaza ta ce ta kawo masa ruwan wanka ta ajiye masa da ta ajiye masa ya wanke hannayen shi sau uku da ya wanke hannayen shi sau uku ya ɗibi wa hannun shi na dama ya zuba abu ya wanke ya yi tsarki ya wanke azzakarin sa da ya gama sai ya saka hannun sa a ƙasa cuccuɗa haka ta kawo in detail hadisin kuma cikin umda da aka same shi yana cikin bukhari da muslim sai ya saka hannun sa a ƙasa ya cuccuɗa shi ma'ana ya ɗaga wannan dattin da kare kai bakin shi sannan ta ce sai manzon Allah ya kurkura bakinsa sannan ya yi kaza ta ce kuma sai ya wanke kanshi so uku ya wanke kanshi so uku sannan ta ce da ya wanke kan nashi so uku ya zo shi ya wanke saman jikin shi na dama sannan ya wanke saman jikin shi na hagu ya wanke kasan jikin shi na dama ya wanke kasan jikin shi na hagu ta ce sun matanaha sai annabi ya dan matsa daga wajen da ya wankan fa gasala rijlai sai ya wanke kafofinsa to anan ruwayan na na maimuna kenan akwai ruwayan na na Aisha ita ma da ta kawo yawa akwai ruwan na Aisha ita kuma sai bata kawo bi tafsil irin na nana Maimuna ba ita kuma sai bata faɗi cewa sai ya matsa ya wanke kafarsa ba sai malamai sai suka cire wani fitu suka ce to ya alatta a wanka na janaba ko dai na gama kowane wajibi ɗayan biyu kana da zaɓi biyu a alola ka jinkirta wanke kafarka sai ka zo ƙarshen wanka sai ka wanki ka matsa daga ɗan wajen da ka ɗan yi wankan kaɗan sai ka wanki sannan ya alatta ka kai alulan gaba ɗaya ka wanke tare da kafin biyu halatta so da hadisin na Aisha shi bai ce bata raba ba anana maimuna ne anana maimuna ne sai ta ce sai ya raba bai wanke kafarsa ba sai a ƙarshen wankansa sai da ya gama wankan ya dan matsa daga wajen sai ya wanke kafarsa to malamai da suka tashi kasan suna da kokari sai suka ce dalili wasu daga cikin sai suka ce wurin da idan kai wankan idan akwai wani abu na kazanta in ka kai hannunka kasa wanke kafa zaka iya taba wani abun kazanta misali ko irin bayan gida wanda ke na talakawa ya kubai to ya halatta ka dan matsa daga wajen sai ka dan nemo wani waje mai kyau sai ka wanke kafa idan kuma wajen babu kawai zaka iya wankewa ka hada shi gaba dai a cikin alulanka duk dai annabi yayi ko dai ka raba kafan ko ka hada annabi duk ya aikata hadisan matan shi guda biyu duka kuma ka san laisal khabaru kal mu'ayyan yawa labari ba ba zai taɓa tsawantowa kamar wanda ya gani kamar wanda ya ji ba su sun gani ne tunda su suka aka yi aikin suna wajen saboda aka suka rawaito shi to wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am yawa abinda alaji ke tambaya kaman kwanaki ma an yi wannan tambayan shine ba za ka iya ajiye ruwa guda biyu kai wanka na sabulu kai wanka na jaraba ba za mu so mu bude wani abu ba amma dai za ka iya shi kenan shi wankan janaba kawai abin da yake nuna cewa kai shine mai muka ce yanzu fara'id in ka samu farallansa ka cika shi kenan misali yanzu kai ne kake da janaba a jinka bari mu cire magana alaji kake da janaba a jinka sai kuma kana so kai wanka zufa ya dame ka sai ka watsa ruwa ba da niyan wankan janaban ba wannan janaba har tana na a jinka ba kai wanke ta ba saboda ba da niyya kai ta ba wannan wankan kawai na zufa ne ya dame ka to kana da lokacin da zaka je ka nema kai wankan jaraban kuma ya halatta shikenan wasu su tambayan a'a a fara wankan jaraban tukunna zo ayi wanka da sabulu ba da gobe ta magana bane amma dai duk ya halatta ba matsala an gane wannan maganar ko yawa sai haka haka yazo a cikin hadisan na na Aisha da na Maimuna kamar yadda muka faɗi sunnonin nan to ana aka ciro sunnonin wankan gaba daya saboda ba sa cikin farlelele amma haka aka ga annabi yayi to shi kuma da yake gida ubin nabi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai lada yadda yake na haka su kawo to kai ma haka za ka yi na maimuna asalin sunanta barratu ko yawa barra to annabi ne canza mata suna ta zama ta sunanta maimuna amma da sunanta barra akwai wani nau'i na dan jin wani abu sai annabi ya canza mata to wannan shine abin da ake nufi da sunnonin wanka sunna ne kai haka sannan sai ya ce wa fada'iluhu a gurguje bari mu shiga mu karasa shi ko wa fada'iluhu da mustahabban wankan shi kuma na farko bidayatu bi ghaslin najasa yawa kaga mustahabbi ne ka fara da me wanke najasa albidatu bi ghusl najasa fara da wanke najasa ma'ana idan ka zo ka wanke hannunka abin da ya wato abin da ya kamata shine mu sani in ka dauko ruwan naka farko shine ka fara wanke hannunka kafin ka wanke ko ina na jinka saboda hannun naka wata kila akwai datti akwai wasu wato kwayoyin halitta na cutarwa kamar ka dauke su germs ko wani virus kar ka je ka wanke hannunka ka kai al'aurarka ko wani waje na bakin ko ka je ka shigar da wani cuta cikin jikinka to ka fara wanke hannunka sau uku haka annabi ya fara haka ta bada labari ita na maimuna haka aisha ma ta bada labari to shi yasa ce albidatu bi ghasl najasa in ka wanke hannunka sai ka wanke najasa sai ka wanke najasan gun da yake gaba daya thumma azzakari sannan sai ka wanke azzakarinka ma'ana kai tsarki ka wanke najasan gurin da yake tattaba sai kai tsarki fa yanwi indahu to a daidai lokacin da kake tsarkin sai kai niyan yin wankan thumma a'dha'il wudu'i sannan sai ka wanke gaba da mustahabbi ne duka kawai wanke gaba da marratan marratan so dai haka ya kawo anan amma hadisi na maimuna da na Aisha ya halatta annabi sun ga yayi sau biyu ko sau uku na maimunan mata ce yayi sau biyu ko sau uku thumma a'la jasadihi sannan sai wanke me saman jikinsa a'la jasadihi saman jikin shi wa tathlisu ghasl ar-ra'si sannan da kuma ukunta wanke kai ka wanke kanka sau uku shi ma mustahabbi ne a wanka annabi haka sai ga yayi wa taqdimu shaqqi jasadihi al-ayman ka gani ko da kuma wanke barin jiki na dama barin jikin dama sai da ka fara wankewa wa taqlilul ma'i 'ala al-a'dha da kuma karanta ruwa a gabbanka karka ruwan karka abin nan karka yayyawa da misalin ka dauki wannan wannan taqdimu shaqqi jasadil ayman fara gabatar da bangaren jiki na dama ka bada da bangaren dama a jikin naka sama wannan hadisi yazo daga nana Aisha ita ma shi ma har yanzu hadisi manzo Allah sallama tace ka kana rasulullahi yu'jibuhu tayammud fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhuri wa fi sha'ni kulli tace annabi in abu dama dama yana burge shi duk wani abu a fara da dama dama annabi yana son haka ce wajen tarajjulihi tace kan annabi in zai taje kansa sai fara da bangaren dama da wannan malaman mu suke cewa ko aski za ma ka ce mai aski fara maka da bangaren dama ko kitso za a miki kici a fara da bangaren dama yawa ta ce yace wata na'uli ya ka saka takalmin annabi sai fara saka kafar dama wa tuhurihi wajen tsarkin sa kaga tsarki al-ghuslu dakhilu dakhilu fi tara wanka ya shiga sadak sai fara da dama kai ta ce ba wa fi sha'anihi kullihi a du sha'anin annabi dama dama tana burge shi amma wannan in ya shafi abin tsafta kenan amma wajen abin kazanta kan hagu ne an sani duk wannan ba sai mun opposite din sa an gane ko sannan wa taqlil mai ala al'udwi da karanta ruwa akan gabbai shi wani haka yazo shi wato annabi yana yin wanka da sa'i daya haka yazo shi ma hadisi daga nana Aisha annabi yana yin wanka da sa'i daya zuwa muddu biyar sa'i daya kuma shine muddu hudu arba'atu amdad shine sa'an wa'id to suka ce annabi yana yin wanka da sa'i daya ar muddu hudu muddu kuma shine tafin annabin ya hada su haka ya ɗebo ruwa ya kamfata ya kamfata sau hudu to shine sa'i daya zuwa sa'i biyar annabi na wankan janaba da shi ya ishe shi yawa sannan yana yin alula kuma da muddu daya akwai wani hadisi ma da na gani ma annabi ne alula da sulusai muddin biyu bisa uku muddu daya na hannunsa ma'ana malamai suka ce yau in ka samu mutum matsakaici matsakaicin mutum ba can babba ba ba karami sosai ba in ya haɗa hannunsa guda biyu ya kai a ce muddu daya ya kan fito ruwa ɗaya kenan bi kenan haka ko da wajen bada zakafin da kai ana magana muddu ko sa'i to haka ake magana to annabi yana karanta ruwa ne baya wato bata ruwa wajen wankan nasa shi ma nan du mustahabbi ne ana so duk wannan kare hadisin annabi zaka same shi tafsiran aka a rarrabe to sai a ƙarshen magana sai malai ta man nasiya lum'atan wanda ya manta wata lum'a ma'ana wani waje ruwa bai samu ba a wankan shi au udwan ko kuma ya manta wata gaba gaba daya ka ce kam min gasilihi daga wankansa badara ila gasilihi to sai ya gaggawa ya sauri ya je ya wanke in ya tuna hina tadhakkurihi ko lokacin da ya tuna sai ya gaggawa ya saurayi je wanke walau ba'da sha'rin ko da bayan wata ɗaya ya tuna a wanka da nayi wata ɗaya da ta wuce na wajibi ashe ruwa bai samu waje kaza ba cikin cibiya a a tsakanin mazauna to ashe sai ya gaggawa ya je wanke a lokacin da ya tuna ba yawa ya je ya wanke wa adana salla qablahu sannan kuma yayi salla ya maimaita sallan da ya sallaka kafin ya gyara wankan nasa ya maimaita kun ga hukuncin kamar na me dai kamar na alula wurin zai ce me yasa haka kama abin ya tsauri suka ce abin da ya sa ta'amimul jasad bil ma shartun min shurutul ghusl game jiki da ruwa a wanka sharɗi ne na sharɗin wanka to yanzu kai an samu wani sharɗi yayi tasgaro baka game jikinka da ruwa ba saboda kaga wanka lam yakmul wanka bai cika ba saboda haka aka ce maka ka koma ka wanke wajen ka mai da sallar da ka sallata saboda tun farko ma dama baka cika sharadi ba baka cika sharadi ba ka zo ka baka cika sharadi ba aka baka admission ko ka fara karatun ma ana tafiya ana tafiya an yi verification da a kore ka sai da sharadin baka cika shi ba samu jam din bai kai ba a samu jam combination din a a samu baka ci kaza da a kore ka to haka wankan yake an gane saboda in kan riga ka fara sai ka tuna ka bar wani lum'a ko ta gaba to zaka dawo ka wanke kamar bai sallan saboda sharadin bai gama cika ba tun farko kai shi wallahu ta'ala alam wa in akharahu ba'da zakrihi mala yace amma idan mutum sai jinkirta zuwa ya wanke wannan gabar da ya mantan ko wannan lum'a sai ya jinkita da gangan bayan ya tuna kuma fa da gangan kawai sai ya iya je wanke kai tsaye batsala gusulu to wankan ma ya baci gaba daya wankan ma gaba daya baci in sakewa zai fa in kana fi a'dha'il wudu'i amma ga sharadi idan gabar da ya mantan tana cikin gaban alulani wa sadafahu gusulul wudu'i ajza'u da yazo yayi alula alula ya wanke gabar to a wanka ne kawai manta bai sake wanke ta ba to ya isar masa ba sai ya sake wanke ta ba ya isa haka misali wai mutum ne ya zo wanka dama ya alulansa tam ya wanke hannu da ya zo wankan sai manta bai wanke daga nan zuwa nan na hannunsa ba sai wata rana sai tuna a wankan nan da ne ba wanke to amma alula ya yi shikenan ya isar masa wannan ya isar masa to wannan nan za mu tsaya alabishin muka zo sai mu shiga faslun me bai halatta ga mai wa janaba yayi ba a rayuwarsa ko kuma halin janaba alaikum salam kiyama na'am yawwa yawwa to yawwa to abinda yake tambaya shine a lokacin da mani ya fita da wani dalili wannan shi lalle na karanta shi a cikin fiqh sunna ko sai fiqh sunna na Abu Malik wanka ba wajibi bane a wannan duk abin da ya sabbaba fitan mani da tsoro ko da wahala suka ce daukan kaya mai yawa yana fitar mani ka dauki kaya ya maka yawa spinal cord din kaya ta sai ya fitar maka da mani wannan ba ai ka ga maganar da aka ce maka ya fidda shi fi laumihi bi lazzatin mu'tada ya fidda shi a baccin da jin daɗi au ya kuzatan ko a farke a farken da sanansa amma wannan wani dalilin shi ko tsoro ya zo ya samu mutum misali a ce ga abu kaza garin gudu har sai da ya fita wannan duban ka ba wajibi bane lalle wannan na karanta shi a cikin sayyid fiqh sunna na Abu Mari wallahu ta'ala ala wannan shi kace auki yawa to yawa ai shi kenan asan jazakallahu khairan na'am na'am eh yawa niyya za ka na eh eh shi ne abin da muka faɗa ma hakan ne yanzu kamar misali sai ka ɗauko ruwanka kana son kai wanka mun ce ba na son buɗawa ne saboda halaccin yin wankan janaba da sabulu ko da wani abu cikin kayan wanka mai halaccin muna zuwa a hankali wata rana amma dai ya halatta ka ɗauko za ka yi wankan sai ka yi niyya kuma sai ka yi wankan ya zama kamar na abin da ya halatta niyyar kawai ake dama vitamin ai ka ji hatta alola a wankan janaba ba wanda ya ce wajibi ku gane sunna aka batta ma a sunna aka bata saka suke cewa ma da mutum zai wankan janaban ya gama bai alula ba ya halatta kai tsaye je wanka ya sallah ba su sake alula a waje ba kai wankan janaba ka gama ba kai alula a cikin wankan ba amma dai ka bi shaɗin wanka gaba ɗaya ya halatta ka je kai sallah suka ce me yasa saboda ai asalin alula ɗahara ce kuma a ɗaharatul me asgar to yanzu ga ɗaharatul akbar da kai wanda kai da ka tashi wanke ma gaban sai da ka wanke gaba ɗaya jiki shi ko wancan ai da waɗansu gabai ne khas ayar da ta zo take magana akan alola a cikin suratul maida ai ta yi taksisin wasu gabbai amma shi ko wanda aka ce wa in kuntum judo fa qaru ai umum ne am ne umarni ne am yana ga umumul jasad saboda haka suka ce ai al a'dha'il wudu'i dakhilatun fil fil ghusl su ma gabban alolan sun shiga cikin wanka saboda haka zaka je kai sallar ka babu wani batun abin nan hakan wannan shine dai a takeice Allah ta'ala alam bari alabishi in muka zo wani sati ma yi bayanin yanayin yadda kanki har da mu ji su alhaidu din da rifas din saboda ya zamanto a kowa ya san da ake da su wankan mamaci da kuma wankan shiga musulunci insha Allah Allah tabaraka ta'ala ya kai mu Allah ya famu asiri Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa fa hina amin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقنا عذابك ما تبعت عبادك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من لدنك علما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم نحيي منا فاحيا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم بارك لابائنا وعلمائنا اللهم بارك لابائنا وعلمائنا اللهم بارك لابائنا وعلمائنا اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله